ha ba ba ce ba dauka da shi sai a ce lokacin corona ba ne الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاد ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya ba mu daman ci gaba da karatuttukan da muke yi a wannan masallaci na al'imamu malik bayan mun sauke littafin a al'iman na babban malami abu obai alƙasim ibn salam rahimahullah mun yi alkawari da ma za mu karanta littafin jalawul afham بفضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام نبض مالمي ابن القيم الجوزية sauran karatun da ya gabata ranar alhamis ba samu dama ba saboda ba samu littafi ba da yau ma dai irin wancan ne littafin ne bai samu yadda ya kamata inda littafi ne ba bayan karanta shi ake ba haka neme shi wurin masu saidawa da waya a same shi da yawa ka samu mai saida yana da kwara biyar wani yana da kwara biyu wani ma ba yi da shi wani ma bai taba saida shi ba ka sau da haka sai an kara haƙuri insha Allah ta'ala a zuwa karatu na gaba idan an samu shi kenan za a same shi insha Allah yana taban Allah da kowa zai samu har ma sai an raga tunda da kudin kama ba za ka samu tunda babu shi garin dole sai ka ba da sautu a sauma a kano ko wani wuri to wannan gabanin kowa ya samu littafi za mu karanta tarihin mawallafin littafin wanda ba shi ne asalin karatunmu ba malitin da za mu karanta littafin shi yana da kyau kuma mu san kaɗan daga cikin tarihin wannan bawan Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim a watakila ku masu irin wannan ba ku da ilma. Bismillahir Rahmanir Rahim za mu fara karatun wannan littafi da sunan Allah subhanahu wataala mai yawan rama mai yawan jin kai alhamdulillahi alladhi sharrafa qadara sayyidina muhammadin rasuli alkarim godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya daukaka darajar shugabanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo mai girma wa khassahu bi salati alaihi kuma Allah subhanahu wataala yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin salati a gare shi Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikun shi suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa amarna bi zalika kuma Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mu ma da yi mashi salati alqur'anil hakim a cikin alqur'ani wanda yake littafi ne mai hikima ثم بدا هو سنه الله سبحانه وتعالى يبارا سبحانه وتعالى بالصلاه على رسوله دين صلاتي ga manzon shi wani ke taba wayan hala da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sanna bi mala'ikati Allah ta'ala ya biyanta da mala'ikun shi fa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya sallu alaihi ku yi mashi salati wa sallimu taslima kuma ku ƙara roƙa mai amincin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Bukhari Imam al-Bukhari ce qala Abu al-Aliya babban malami Abu al-Aliya tabi'i ne almajirin sa Abdullahi dan Mas'ud ne. Salatullahi abinda ake nufi da salatin Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama sana'uhu alaihi yaban Allah ta'ala ga annabi indal mala'ikati a wurin mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'iku darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba annabi ya wasa annabi a wurin mala'iku ya ji yadda mala'iku yadda yake yaban shi to shine salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta jima nan salatin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda za mu gani cikin littafin dan cikin littafin ma da yayi bayani wannan shimfiɗa ce ta marubutan littafi waɗanda suka buga littafi ba maganin ma mai littafin mace wa salatul mala'ikati salatul mala'iku kuma da Allah ya ce wa mala'ikatu wa mala'ikatu su ma mala'ikun Allah suna yin salati addu'a su kuma addu'a suke yi Allah ka ƙara ma annabi girma, Allah ka ƙara mai matsayi, Allah ka ƙara mai ɗaukaka, Allah ka ƙara mai soyayya ka gare shi. Shi ne kawai mala'iku suke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allah ka yi salati akan shugaban mu annabi Muhammad wa alihi da iyalan shi wa sahbihi da sahabban shi. Ulil fadli ma'abuta falala su sahabbai da iyalan nashi. al'amim falala wadda take mai yawa, salatan wa salaman tsira da aminci da'imai ni dawwamammu, yuzi unuruhu ma haskensu yana haskaka jun hallaini albahim, tuhun dare wanda ya yi baki kirin. To hasken salatin annabi da kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mai aminci suna haskaka daren da ya yi baki kirin haske. amma ba mala yace to bayan haka ba inna salata ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama lalle salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurbati yana daga mafifitan ayyukan da suke kai bawa kusa ga Allah cikin ayyukan da za su saka samu kusancin Allah akwai salatin annabi wanda galibin mutane yanzu ba su yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun ji an faɗi sunan shi ko suna cikin tahiya bayan cikin addu'o'in da manzo Allah ya koyar da mu kullun da sahi da majici akwai salatin annabi guda goma kwara goma ma ya gagare mu mu yi da sahi guda goma da marici mai guda goma ishirin kenan ya gagare mu to bale mu tsaya mu yi namu na kanmu kawai ganin dama saboda muna son shi mu ta zabga mai salati mu yi ta ba mu a ce akalla kullum ka samu kai salati ɗari to amma galibi shikenan kowa ya sake shi kin an ce Muhammad sai a ce sallallahu alaihi wasallam an ce Rasulullahi shikenan tsakaninka da shi kenan duk da ba ambace shi ba kai ma ba ka mai salati ya kamata kamar yadda kake kake ware ma kanka wani lokaci ka je ka nemo abinci ka je ka aiki ka samu kuɗi to ka ware wani lokaci na yin salati ga masoyinka sallallahu alaihi wasallam ba ka da wani masoyi bayan Allah ka mishi ya bi ka yahi babanka yahi mahaifiyarka yahi ƴaƴanka yahi matanka yahi dukiyarka daga Allah babu wani wanda ya kamata da zaran ka gabatar da wani bayan Allah akan manzo Allah to kai ba musulmi bane da haka kenan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafifitan ayyuka na samun kusanci ga Allah allati wanda yutaqarrabu biha ko yataqarrabu biha al-abd bawa yake neman kusanci da su ila Allah azza wa jalla zuwa Allah subhanahu wataala to malai yace wa baina yadayka a gaba gare ka aki ya kai dan uwana alhabib masoyi durratun yatima ga wata zinariya nan kwara daya mana ga wani abu da mai tsada mai daraja min duraril imam ibn al-qayyim al-jawziyya daga cikin maganganu wato na babban malami masu haske wanda yake ce ma ibn al-qayyim al-jawziyya wa qad bayyana lana imamuna kuma lalle wannan shugaba namu mana wannan malami namu ya bayyana mun fi hadal kitabi a cikin wannan littafi qabla salati wala salla mana wala salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kan manzon Allah irin roman da zaka samu irin ladar da zaka samu irin alkhairin da zaka samu in kana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to malam da yayi bayani wa mawaqin salati alaihi da kuma wuraren da za a yin salati ga annabi wurare duk malam ya zano wuraren da ake yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fawaida ukhra kathira sannan kuma malam ya ambato su fa'idodi masu yawa sanakifu alaiya za mu tsayawa a kansu baina thalaya hadal kitabi a lokacin da muke tsakiyar karatun wannan littafin duk zamu gane su allati wadda huwa fardun fi ma'anahu alladhi huwa fardun wanda shi wannan littafin makadaici ne fi ma'anahu a cikin ma'anarsa kamar yadda zamu gani cikin mukaddima malam ya faɗa to ana cikin littafin da aka yi bayanin salati kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan littafin babu irin shi amma bayan shi malamai sun rubuta amma gabanin shi ba samu wani littafin da aka kare ta da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsarin da yi to shine na farko malam ya faɗi da kanshi cikin muqaddimar littafin shi zamu gani walam yusbaq ila mithlihi kuma ba a riya shi zuwa rubuta irin wannan littafin ba shine farko wanda ya rubuta irin wannan fi kasrati fawaidihi a cikin yawan fa'idodin da ke ga littafin wa qazaratiha da kuma yawan fa'idodin da ke cikin littafin. Da wannan shimfiɗa ce ta wanda ya ta hakikin littafin ya gyara shi, ɗin da wasu kurakurai suke na rubutu da sauran kalmomin da ba rubuta daidai ba ya gyara, mukaddima ce ta shi. To sai ya yi tarjamatul musannif, tarihi takaitacce na wanda ya rubuta littafin. Ismuhu sunan shi, wa nasabuhu da kuma asalin shi, danganan shi. huwa abu abdullah alkunya shi shine baban abdullahi shamsuddin lakabin shi kuma shine shamsuddin alkunya shine abinda aka fara shi da uba ko uwa ummu abdullahi ko abu abdullahi abubakar haka ne ko yawa shamsuddin kuma lakabi ne lakabi kuma shine ma ash'ara bil madhi aw al ko abin da ya sanar da yabo ko kuma zambo, yabo ko zargi ko kushewa shi ake ce ma laƙabi. Yawwa, kama arfin naƙa, kaga wannan zargi ne. Muhammad ibn Abubakar sunan shi Muhammad, sunan ya na zane. Ibn Abubakar ɗan Abubakar, Ibn Ayyuba ɗan Ayyuba, Ibn Sa'ad ɗan Sa'ad, ابن حسير كو ابن حريب الزرعي ثم الدمشقي شان الدمشقي معنا دان غارين دمشق ne dan garin babban garin kasan Syria ne babban birni wa yu'rafu aidan kuma an san shi ibn al-qayyim da ibn al-qayyim mana wannan shine sunan da aka yi sanin shi da shi ابن القيم وذلك على سبيل التجوز أنا أبنى شنع كم أصابنا هيا مجازي والاقتصار لكم تكيتاوى يسعى كتب ابن القيم أما أبا سنن شبني كون بابن شما با القيم بني القيم شيني shugaban shugaba wanda yake tsaye akan wani aiki kaman da ta alƙayyam ake cewa yanzu kuma an kuma ana cewa al-mudir da larabci baban shi shugaban wata makaranta ce ta zamanin su shine alqayyim din alqayyim ala aljawziya aljawziya sunan makaranta ce to baban shi shine shugaban makarantai to da ka sai ake dangana shi zuwa ga ɗan shugaban makaranta yawwa mauliduhu a yaushe aka haife shi wulida rahimahullah an haife shi Allah ya mashi rama bi dimashqa a garin dimashq isabe a cikin wato bakwai min safar daga watan safar ma'ana bakwai ga watan safar ce sanata ihda wa tis'ina wa sittimi'a shekara ta 691 aka haife shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 600 da gomiya tara da ya haife shi kaga yanzu yana da shekara nawa kenan bari sai mun je wurin rasuwar shi magani nash'atuhu tasawar shi wa ishtiyadu da kuma ba da kokarin shi fi talabil ilmi a cikin neman ilimi nasha ibn al-qayyim al-jawziya ibn al-qayyim al-jawziya ya tasa rahimahullah Allah ya mashi rama fi usratin mashhura a cikin iyalin da suke sanannu ne bil ilmi da ilmi wal fadli iyalin da suke sanannu ne da falala mutanen kirki mimma sa'adahu ala al-ijtihad abin da ya kara taimaka masa akan bada kokari wal jiddi da zara dantan shi bi talab ilmi a wurin neman ilimi منذ نعومة أظفاره tun warkon tasawo shi tun yana dan karramin shi tun yana dan yaro wa huwa wa huwa fi sabi'ati min umri yana a cikin shekaru na bakwai a cikin rayuwar shi tun a lokacin ya fara karatu saboda gidan karatu ne fa qad razaqahu Allah kuma lalle Allah ta'ala ya azarta mishi da mauhiba baiwa mutaharrika wadda take mai motsawa tambulu tana motsi bil aqlil wasi' da ainihin hankali wanda yake mai loci wal fikril khasib sannan kuma yana da tunani wanda yake cike da umhani tunani ne mai amfani ba tunanin banza ba tunani ne mai damshi ba busasshen tunani ke gare shi ba shine khasi wal hafiza sannan kuma yana da kwakwalwa mai hardacewa al mudhisha wadda take mai ainihi wato takura mutum in ka ga irin hardashi sai ka takura ka ce anya mutum ne wannan irin mai ɗimotar da mutum ai ta mamaki a ce ai wani ma ba mutum bane aljani ne ko kuma a ce kama aljani yake wal qudratil ajiba sannan kuma Allah ta'ala ya bashi baiwa ta iyawa wadda take mai bada mamaki wa qad kana li kulli dhalika lalle ya kasance ga dukkan wannan al atharu tayyib yana da tasiri wanda yake mai dadi bi tahsilihi a cikin neman shi lil ulumi shar'iyya ga ilmin muka na shari'a bi kulli fununiya ga dukkan fannonin su gaba daya duk fannin duka ilimin mukan shari'a duka Allah subhanahu wataala ya zurta shi da fahimtar su ya san qur'ani ya san hadisi ya san ilimin qur'ani ya san ilimin hadisi ya san ilimin fiqh ya san usulul fiqh ya san qawaidul fiqhiyya ya san tarihi ya san sira ya san larabci nahu da sarf da balaga duka duka Allah subhanahu wataala da ilimin muka Allah ya bashi su wazi babu aqwali alilmi malam yace waɗannan sashen maganganun mabuta ilimi ne fi mablagh ilmihi a cikin matukan ilimin shi rahimahullahu ta'ala qala nu tilmizuhu almajirin shi ya faɗa game da shi shine ibn rajab alhambali ibn rajab alhambali ibn rajab wani babban malami ne cikin manyan malaman da aka yi bayan zamanin sai ibn al-qayyim almajirin shi yana da littafin jami'ul ulumi wal hikam wanda ya sharhin hadisin arba'una hadisi jami'ul ulumi wal hikam ya hadisai arba'in da biyu na na abin na arba'una alhadisi sai ya karo guda takwas sai da suka su guda hamsin kuma ya masa sharhi babba yawa wanda abu fi da muna karatun sharhin sai da muka wajen shekara uku muna karatun shi kato ne ya kai biyun wannan littafin kuma sharhin arba'un hadisi ne kawai dan ka san a cewa mai shi malami ne to ilimin shi yana nuna ilimin malamin shi ko kuma ilimin ɗaya daga cikin malamin shi yana da shi ibn ibn rajab har sharhin bukhari yana da bukhari sai da mai shari'a hadisi wajen dubu goma sai da masa shari'a amma bai yi da shi ba Allah mai cikawa yana da tafai da yawa yana da littafin fadl ilmi salaf ala khalaf bambancin ilimin magabata akan yan baya yana da sharhin hadisin madi ibani ja'iani yana da littattafai da dama yana da lataiful ma'arif littafi ne wanda yake bayanin watanni shekara tun daga al-muharram har zuwa zulhijja tun daga watan farko na musulunci har zuwa wata na goma sha biyu kowane wata sai bayanin abin da ya zo cikin shi da kuma abin da ya kamata musulmi ya yi a cikin kowane wata daga cikin watannin addinin musulunci yana littafai da yawa to almajirin wannan malamin ne to abin da yace yake siffanta malamin shi yace kana arifan fit tafsir ya kasance gwani ne masani a cikin tafsirin alqur'ani la yujara fihi ba a gasa da shi a cikin mi a cikin ilimin tafsiri a zamanin shi ba a gasa da shi babu wanda ya sai yayi magana ibn al-qayyim nan tafsiri kaje a cikin tafsiri ne ake magana ko yana da littafi yana da a tafsir alkayyim at-tafsir alkayyim sunan littaf tafsiri ne na alqur'ani amma na wasu ayoyi yana da aqsamul qur'an ulumul qur'an sannan yana da amsalul qur'an misalan qur'ani duka eh littafi ya kai bin wannan shi ma misalan qur'ani ne mai sharhi sai musu bayani dalla dalla wa bi usulid dini sannan kuma ya kasance masani ne game da aqida sanin asalin addini shine aqida wa ilayhi wa ra'yuhu fihi ma almuntaha haka ne ko ko wa ilayhi fihi almuntaha zuwa gare shi ne karshe a cikin su mana ilimin tafsiri da ilimin usulul dini to yayi yayi nisa a ciki kusa a zamanin shi ba a yi shi sanin su ba wal hadith kuma masani ne game da hadisi wa ma'anihi da ma'anonin hadisi yana da sharhin sunan abi dawuda sunan abi dawuda ya mashari shi ibn qayyim ba mai magana ba shi malamin wa fiqihi da kuma fiqihun addinin musulunci shi ma masani ne game da shi wa daqaiqil istinbat minhu da kuma zurfin bincike na ainihin fiqihu to yana da sani game da wannan duk cikin wannan layul haqqu fi zalika ba a iya shi ba a cin mashi wanda ya kama hanya domin ya cimma ibn al-qayyim ba zai cimma ba wa bil fiqh wa usulihi kuma yana da sani game da fiqh da usulul fiqh wa bil arabiyyati da larabci kuma balarabi ne amma kuma ya san mi ya san larabci ka san karantawa ake dan kana ba haushe baka san hausa ba sai ka koyi ta ko ba haka bane kana bahaushe amma baka san Hausa ba kuma haka nan ne tunda da ilimin muka an hiddo an hiddo musu ilimin su to sai ka koyi su yanzu abubuwa da yawa na Hausa ba mu san sunan su ba saboda ba Hausa muke ba gwaranci muke yi da yawa ba mu san sunan su ba baka san sunan duniya ba duniya larabci ne in ka in ka haɗu da mutum ɗari ka ce gaya ma duniya mai ma'anar musulunta da hausa bai sani musulunci ne zo ya rinjaye mu kalmominmu duk maganganunmu suka koma da larabci muna san Allah da annabin shi muna san addini amma duk da hausa akwai da sunan raneku duk ba mu da shi da hausa a gani asabar larabci ne lahadi larabci ne talata larabci ne laraba larabci ne alhamis larabci ne juma'a larabci ne attanin larabci ne duk ba mu da su da hausa kuma akwai su to sai ka koya tun da ka bar hausa yanzu sai ka dawo makaranta an koya maka ita ka ga balarabe ne shi kuma a zamanin da larabci yana ci shi ke yayi a wannan lokaci ba abin da ya shiga gaban shi amma kuma sai da ya koyi larabcin walau fihi ma a cikin usulul fiqh da larabci yana da ko walahu fiha a cikin larabci yana da alyadu kula hannu mai tsawo ma'ana yana da rabo mai tsoka game da larabci cikin larabci ba ka ɗebo ma ibn al-qayyim wa ilmul kalam sannan kuma yana da ilimi game da ilmul kalam ilmul kalam shine ilimin rigima ilimi ne wanda yake koya ma yadda za ka rigima an kirkiro shi ne domin a yi rigima da waɗanda ba su yarda da imani da Allah ba yadda za a rigima da su to kuma ka san dan adam ajizi ne sakamakon haka abubuwa suka yi ta shiga har ya zama wani iri daban kuma aka juya mai wata ma'ana kuma ba rigima ake da waɗanda suke rigima da addinin musulunci yanzu masu masu addinin ne su su suke rigima kuma to shi ake ce ma ilmul kalam wan nahwu sannan kuma yana da shine game da ilmin nahwu wa ghairi zalika da wani wannan wa kana ya kasance aliman bi ulumi suluk masani ne game da ilimi na halaye da ɗabi'u wala ra'aitu ibn rajab yace tunda nake ban taba ganin ausa aminu ilman wanda ya bi shi yawan ilimi ba wala a'rafa ban taba ganin wanda ya bi shi sani bi ma'anil qur'ani was sunna da sanin ma'anonin alqur'ani da sunna ba wa haqa'iqil iman da kuma game da hakikanin menene imani ban taba ganin wanda ya san waɗannan abubuwa ba kamar shi ba ban taba ganin alama minhu mafi sani ga gare shi ba wa laysa huwa lil ma'sum kuma shi wa laysa huwa al ma'sum ba ma'sumi bane walakin yace sai dai lam ara fi ma'anahu mithluhu a cikin ma'anar shi ban taba ganin irin shi ba to kaji wannan yaban almajirin shi ne wa qala al hafiz ibn kathir al hafiz ibn kathir shi ma zamani ɗaya yayi da shi kuma ibn al-qayyim ya riga shi rasuwa da shekaru dukkan su almajiran ibn taymiya ibn al-qayyim ya ya girme shi da rasuwa wajen shekara 10 wani abu zakarin shi ibn kathir yace sami al-haditha ibn al-qayyim ya saurari hadisi a wurin malamai washtagala bil ilmi kuma ya shagalta da ilimi wa bara kuma ya kware ya zama gwani fi ulumin muta'addida a cikin ilmin muka da dama la siyama ilmin tafsir balle ma ilmin tafsiri wal hadisi balle ma ilmin hadisi wal usul balle ma ilmin usul ko wal aslai balle ma ilmin asli guda biyu qur'ani da sunna ya san su sosai in je ibn kathir mun san ibn kathir ko ibn kathir shine mai tafsirin alqur'ani mai girma wanda shi aka yi shi shi aka yi sani da shi cikin littattafan shi yana da littattafai shi ma da dama yana da albidaya min nihaya littafi ne wajen guda talatin ya rubuta tarihin duniya tun daga farawar duniya har zuwa zamanin shi abin da ya faru wanda dai Allah ya sa ya sani yana nan rubuta cikin littafi tun daga farkon duniya farkon duniya ba farkon mutum ba farkon duniya tun daga halitta farko da Allah ya halitta hazzawa zamanin ibn ibn kasir shekara ta ɗari bakwai da saba'in da hudu hazzawa wannan lokacin ta abin da ya faru da ya rubuta da kuma yana littattafai da dama yana da alfusul fi siratin rasul ko wanda shi ma mun karanta shi mukida wa qala al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi shi kuma ya faɗa shi ma babban malami ne shi kuma tsakani da ibn al-qayyim wurin rasuwa bai wuce shekara shida shi ma ya gabaci ibn al-qayyim da rasuwa shi kuma shi ma babban malami ne yana littattafai yana da littafin da ake ce masiyar wa alamin nubala tarihin hitaccin mutane masu daraja ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hazzawa zamanin shi shekara ta ɗari bakwai da arba'in da bakwai hazzawa wannan lokacin duk malaman da aka yi wannan tun daga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai gaba daya littafi ne guda 25 ne duk guda daya ya kai ukun wannan guda 25 yanzu ne da duniya ta abin nan na'ura ta yawa aka yi ta saukar da littattafai da tsada gare da ya kai wajen miliyan ɗaya da malamai da almajirai ma ba su iya sayi sai dai irin masu kyautata wannan malaman masu kuɗin sa'udiya sai wani ya ce irin wannan littafin a buga mai kamar guda dubu ya raba ma mutane bi sabilillah to duk guda miliyan kuma an buga guda dubu nawa kenan miliyar ɗaya duk wanda ya zo an zai san malami ne sai ya je a bashi wani lokaci kuma ga su nan ashe sai a zo in kana bukatar littattafai a ce ba ga wurin bukata amma sai an tambayi ka in ka iya karatu sai a sa ka cikin daki amma tambayoyi kuma ka ji ka san wasu abubuwa ka ma karanta shi ko ka san shi amma bayanin shi kuma ka riƙe sai a ɗauka a baka kuma ba ka kuɗin ɗauka ce ka ɗauka ka ce a biya ma kuɗin kuɗin auna shi ga jirgi to amma yanzu ya yi sauki yanzu an maido shi ma ba ya wuce guda goma saboda an samu ci gaba da wajen guda hamsin ne ma lokacin ba ci gaba irin na yanzu yanzu ya bayi sauki cikin waya ga yanan gaba ɗaya shi cikin waya sayarwa alamin nubala kuma yana da littafin tarihul islam shi ma wajen guda hamsin ne shi ma tarihin musulunci ne duk abin da ka sani ya bara cikin musulunci mai daɗi da mara daɗi na bakin ciki da na farin ciki da yana nan ciki shi ma duk shi ya rubuta shi kuma shi ke da littafin alkaba'ir littafin kaba'ir na imam zahabi ne kuma yana da littafin تهذيب التهذيب ko at-tahdhib littafin tahdhib littafi ne wanda yake bayanin sunayen marwaitan hadisi gaba daya duka duk wanda ya rawaito hadisi yana cikin bukhari yana cikin wannan littafin yana cikin muslim yana cikin wannan littafin yana cikin tirmidhi yana cikin wannan duka duk mutane sai sunayen mutane ne wani mutumin kirki ne wani mutumin banza ne wani an ce mutumin kwarai ne haka haka sai ba za ka zama malamin hadisi ba sai ka karanta wannan kuma sai ka harda shi wajen sunan mutum ya kai wajen mutum dubu talatin ka harda ce shi aka yi shi shi rasu na yi karatu su waye malaman shi ne aka faɗa game da shi mutanen da sun sha wahala to kaga sunansa ya tsaya ai kullum ambatansa ake sai an sha wuya kan sha daɗi. Uliya bin hadis cikin yaban da ya mai ibn al-qayyim yace ibn al-qayyim ya kula da ilimin hadisi wa mutuni kuma ya kula da matanin hadisi wa rijalihi kuma ya kula da marwaita mazajen hadisi duk ya san ilimin su wa kana yashtaghilu bil fiqh ya kasance yana shagaltuwa da fiqh wa yujidu sa'annan kuma yana kyautata takrirahu tabbatar da fiqh mun gani a cikin littafin shi na muktasar zadul ma'ad na yi ne shi ne aka takaici amma duk bayanin da ke cikin bayanin shi ne to mun ga yadda yake bayanin fiqh wanda yake zakulo a cikin tarihi manzo Allah ma sai bayanin fiqh da ke akwai ciki saraka yana kyautata tabbatar da fiqh wa fi nahwi haka ma a cikin nahwu wa yadrihi sa'annan kuma ya san nahwu wa fil aslain haka nan kuma yana da ilimin Qur'ani da sunnan manzon Allah wannan maganan al-Imam az-Zahabi ce wa qala al-Hafiz ibn Hajar al-Hafiz ibn Hajar shi kuma yace shi kuma tsakanin shi da Ibn al-Qayyim shekara 100 ne Ibn al-Qayyim ya girme shi da rasuwa da shekara 100 ba daya wannan ya rasu shekara ta 751 wannan kuma ya rasu shekara ta 800 da hamsin da biyu kaga tsakanin su shekara nawa ne shekara ɗari ne da ɗai kenan ibn hajar kenan mai bulugul maram mai sharhin sahih bukhari mai tarihin malaman zamanin shi ad-durarul kamina fi ayanil mi'ati samina malaman zamanin shi kawai tarihi waɗanda suka rayu karni na takwas kawai cikin wannan karnin su kaɗai دي ياكاوا ده سي ابن القيم دي ياكاوا ciki to وقال الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر ده wanda ka sani mai bulugul maram yace kana jari aljinan ya kasance mai kalhin zuciya ne bai da tsoro wasi al-ilm ibn al-qayyim kuma yawan ilimi ke gare shi sadiqan ko kuma sarifan arifan bil khilaf masani ne game da sabani wa mazhabar salaf kuma ya san wato mazhabin magabata wa qala al-imam as-suyuti imam as-suyuti shi kuma yace shi kuma tsakanin su wajen shekara 150 ne tsakanin su shekara ɗari da hamsin da wani abu ko da sattin za a cewa domin shi suyuti ya rasu shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya yau yana da kusan shekara ɗari biyar da talatin da wani abu da rasuwa shi suyuti shi kuma suyuti babban malami ne kamar yadda suke manyan malamai shi babu wani fanni gaba ɗaya na addini littattafan da ya rubuta sun kai ɗari biyar duk wani fanni da ka sani sai dai mai rubutu tafsirin qur'ani ma wajen guda nawa ke gare shi tafsirin qur'ani yayi wannan yayi wannan yayi wannan duk littattafan da ka sani na musulunci dai ya musu sharhi kai da ya kai ma ya kawo saboda yana son yana son annabi sallallahu alaihi wasallam yana son addinin musulunci hadisai kuma yana mai irabi kamar yadda ya ce ya gaba a alkur'ani amma alkur'ani irabi ba ma hadisi ba ta ce wannan bai kamata ba abin da kama alkur'ani ya kamata a yi ma hadisi manzo Allah musnad musnad na imam Muhammad mai dauka ya mai irabi hadisi wajen dubu arba'in ne cikin shi irabi kuma yi ma qur'ani ya ce malamai sun yi newa bari in ma qur'anin amma kuma sai na yi ma hadisin manzo Allah littattafan shiga sunan barkatai su tarin yawa na nahau na balaga na sarf na ilimin da ka sayi ilimin hadisi ilimin fikihu zai yayi kun malami ne magalibi mutane ba san shi ba sai jalalai ne jalalai ne kuma ba nashi bane nasu ne da shi da malamin shi malamin shi jalaluddin al-mahalli shi kuma jalaluddin suyudi malamin shi ya fara daga suratul kahf zuwa min al-jannati wan nas Allah ya mai cikawa ibn asyuti yace bai kamata a bar tafsirin malam haka nan ba ba ida shi ba sai ya doko irin tsarin malami ran ba ga maka haka ba kai bambancewa sai ya doko daga suratul daga suratul baqara dan malamin yayi fatiha ya fara kina ya kai min aljannati wan nas ya doko kuma yazo ya datse da suratul kaf sai Allah ya mai cikawa ya kare suratul fatiha ya fara baqara Allah ya mai cikawa sai su yi ya dauka irin yadda yadda malamin yake haka yake ai yaje suratul kahf sai aka gani sai ya sanya mu tafsirin tafsirul jalalain tafsirin jalaluddin guda biyu wannan jalaluddin al-muhalli wannan jalaluddin suyuti to galibi mutane ba san shi ba sai eh wannan ba san dillata tafan da ya rubuta ba a cikin ilimin ulumul qur'ani babu wanda ya rubuta littafi mai kyau din nan asyuni yake da al-itqan fi ulumul qur'an babu kamar irin nan shi ya zuba ilimi a ciki kuma yana da at-tahbiru fi ulumul tafsir shi ma dai dai shi ne dai ulumul qur'ani ne bayan ya kare yace yayi kadan bare ya kara tahbir bai kai girman wannan ba ko ba ya wuce kamar wannan ya ce ya yi kaɗan sai wani ya kai haka na irin wannan ilimin ya ƙara buɗe shi wani su yi cewa kai ƙarshen rayuwar shi in ka ga ya to masallaci sai mutuwa sai jaje sai barka amma ba za ka taɓa ganin ya tare da wani ba kawai gida yake yana ta zabgar ina ta zabgar rubutu yana taiki ya musayi bukhari sharhi ya muslim sharhi ya Abu Dawud da sharhi ya ma Tirmidhi sharhi ya ma Nisa ya ma Ibn Majah ya ma wadanda da tafai da yawa na hadisi ya musu sharhi kuma rayuwar shi gaba da shekara 60 da wani abu ne duniya ba dari ba bale a ce ya samu lokaci mai tsawo wa qala al-imam as-suyuti imam as-suyuti yace kad sannafa yace ibn al-qayyim ya rubuta littattafai wa nazara kuma ya tattauna da malamai da kuma yayi kokari wasara ya kasance min al'immatil kibar daga manya-manyan malamai fit tafsira cikin tafsiri wal hadisi da hadisi wal qur'an da ilimin fiqh wal aslaini da kuma qur'ani da sunna wal arabiya kuma ya san larabci wa qala ibn tagri bardi wani babban malami masanin tarihi da ake ce mai ibn tagri bardi yace kana bari'an ibn al-qayyim ya kasance gwani ne kwararre ne bi iddati ulum a cikin ilimin muka da dama. Ma bai da tafsirin abin da ke tsakanin ilimin tafsiri ya sani, wa fiƙihin da fiƙih ya sani, wa arabiya da larabci ya sani, wa na da na larabci an ce larabci ana nufin kalmomin larabci duk ka san ma'anarsu kamar ka san duk kalmomi na hausa da kuma sai ka zo ka san karin magana na hausa duk karin magana na hausa ka san shi kuma ka san me ka san ma'anar shi kuma ka san ina ake sa shi wannan duk sai ka yi karatu ko in ka zanna da tsofaffi ka zanna da kakanni to in kana da riƙewa nan ma sai ka koya ko wanda ya koya hausa in ka zanna da kakanni da tsofaffi masu yawan magana to duk zaka koyi hausa a wurin su da ibn al-qayyim ya san wannan mun gane ko wa hadisin da hadisi wa usul da kuma ilimin usulul fiqh wa furu' da kuma ilimin rassan fiqh ya sani wa lazma kuma ya lazamci shaykh al-islam ibn taymiyyah shehu musulunci ibn taymiya ba da audatihi bayan ya dawo min alqahira daga garin alqahira tsohon gari ne alqahira kana ga tun wancan lokacin ko tsohon gari ne sunan shi gina alqahira uwar duniya shekara ta 712 bayan ya dawo daga alqahira ya dawo dimashq ya je yawon neman ilimi da ya dawo ya samu ibn taymiya kawai sai ya rike shi sai da shekara goma sha shida tare da shi in kaga sarrafa sai kwana wa akhadha anhu ilman katira ya lazamce shi ya dauki ilimi mai yawa a wurin ibn taymiya hatta sara har sai da ya kasance ahada afradi zamani ɗaya daga cikin makaɗaitan zamanin shi wantafa bihin nasu kuma mutane sun ci amfanin ibn qayyim to shi malaman shi da talmaz ibn qayyim ibn qayyim rahimahullah Allah ya masa rahama ya koyi karatu ala jam'in khafidin akan taro mai yawa min mashahiril ulama daga ainihin shahararrun malamai sanannu a wancan lokaci mimman kana lahumul athar daga cikin wanda ya kasance yana da tasiri da alamar da ya bari fi nudujihi a cikin wato nunashi al'ilmi na ilimi kamar hawila daga cikin waɗannan waliduhu baban shi babin shi daga cikin waɗanda ya koyi karatu wurinsu abubakar ibnu ayyuba shine abubakar dan ayyub qayyimul jawziya shugaban makarantar jawziya shine malamin shi na farko na biyu isma'ilu bin muhammad al-farra isma'il dan muhammad al-farra al-farra ana nufin mai sai da fata sana'a shi kenan domin kalma al-farra daga al-farwa ne al-farwa shine fata fata ne wanda aka gyara ta aka sheme ta za ka raba ta da dauda da komi to alfarra haka ce alfarra ana nufin sai da fata yake al-ma'ruf bil majd al-harrani wanda aka san shi da al-majd al-harrani shaykhul hanabila babban malamin mazhabin hanabila bi dimashq a garin dimashq al-mutawaffa wanda ya rasu sanata 29 wa 700 shekara ta 727 da 29 to yayi karatu wurin shi malami na uku shine Sharafuddin Ibn Taymiyyah ba Ibn Taymiyyah da ka sani ba wa huwa aku Sheikh islam Ibn Taymiyyah shine dan uwan Sheikh islam Ibn Taymiyyah dan uwan shi ne shakikin shi ne yayi karatu wurin shi na hudu Muhammad Ibn Abdul Fath Al-Ba'li Muhammad dan Abdul Fath Al-Ba'li al-mutawaffa wanda shi kuma ya rasu sanata tis'in wa sab'amiya shekara ta ɗari bakwai da tara shi ma ibn al-qayyim yayi karatu a wurin shi mutum na hudu na biyar da ibn al-qayyim ya karatu wurin shi badruddin ibn jama'a badruddin ibn jama'a sanannen malami ne cikin gawurtattun malamai a wancan lokacin ash-shafi'i ba shafi'i ne al-imam al-mashhur sanannen malami ne ya karantar da malamai da dama malami na shidda da ya karatu a wurin shine al-Imam al-Mizzi ash-Shafi'i al-Imam al-Mizzi wani babban malami ne wanda Ibn Kasir ya wurin shi shi kuma abokin Ibn Taymiyyah ne in ban mance ba ina ga shi mai Ibn Taymiyyah ba sallah babban malamin hadisi shi mai sallah da ya rasu su suka mai wanka kuma ya shiga gaba mai sallah ibn kasir yana auren ɗaya shi imamul muhaddithin wanda malamin hadisi ne shugaba a zamanin shi wa khatimatul huffaz kuma shine karshen ma cikamakon mahardata a zamanin shi babu ma da jin hadisi a zamanin shi kamar shi shi almizi to ya koya mai ibnu kasir karatu malami na bakwai shine shaykhul islam shehu musulunci ahmad ibn abdul halim da abdul halim ibn taymiya dan taymiya al-hanbali ba hanbali al-mutawaffa wanda ya rasu sanata 28 wa 700 shekara ta 728 وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ya kasance ga shekul islam ibn taymiya asarun baligun tasiri wanda ya kai matuƙa fi nuduji ilmi ibn al-qayyim a cikin nunan ilimin ibn al-qayyim wa qad tabanna ibn al-qayyim kaseeran kuma lalle ibn kasir ya rike da yawa min aqwal ibn taymiya daga maganganun shekul islam ibn taymiya al-mabniya wanda aka gina su alal kitabi wa sunna akan al-qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala al-hafiz ibn hajar ibn hajar yace wa alaihi ko wa galaba alaihi hubb ibn taymiya san ibn taymiya ya rinjaye shi hatta kana har sai da ma ya kasance la yakhruju an shay'in baya fita daga wani abu min aqwalihi daga maganganun ibn taymiya bal yantasira lahu yana taimaka ma maganganun ibn taymiya fi jami'in zalika cikin dukkan wannan yana goyon bayan shi wa huwa alladhi hazzaba kutubahu kuma shine wanda ya raure ya tankade da tattaba ibn ibn taymiya wa nashara ilmuhu kuma cikin almajiran shi ba a samu wanda ya yada ilimin ibn taymiya kamar ibn qayyim ba wa qad udhi ibn al-qayyim kuma lalle an cutar da ibn al-qayyim idan shadidan cutarwa mai tsanani min al-mutaassiba daga cikin mutanen da suke da tsananin kishin mazhabansu wal muqallida da kuma mutanen da suke takalidi da ara'in rijali ga ra'ayukan mutane to kuma ibn qayyim bai yarda da haka ba sai aka cutar da shi kamar yadda aka cutar da malamin shi wadalika bi sababi nusratihi li shaykh al-islam ibn taymiya abin da yasa haka bai haka saboda goyon bayan shiga wato ibn taymiya hatta zujja bihi har sai da aka gargada ya tare da ibn taymiya fi sijin a cikin kaso aka ingiza shi cikin kaso ma shekhi ibn taymiya tare da malamin shi ibn taymiya fil qal'a a cikin wato gidan sarauta gidan kasan da yake cikin gidan sarauta ana aka sa su tare walam yufarraj anhu kuma ba a sake shi daga zaman kaso ba illa bada maut ibn taymiya sai ba da soyayya ibn taymiya rahimahumullahu ta'ala sai da ibn taymiya ya rasa a ciki aka ce to shikenan yanzu duk wanda aka kama tare da su a sake shi tare da ibn taymiya tunda ya rasu wanda aka kama saboda shi ya mutu to sadaka da ku a hiddo kowa an sallamu kowa malami na tara da ya koyi karatu wurin shine Safiyuddin Muhammad ibn Abdurrahim al-Hindi al-Shabi wannan mutunan asalin shi bahinde ne mutunan indiya ne amma ibn al-Qayyim yayi karatu a wurin shi al-mutawaffa sanata 15 wasababiya shi kuma ya rasu shekara ta ɗari bakwai da goma sha biyar malami na tara shi ne zainuddin ibrahim ibn muhammad abu nasar ashirazi ashabi wanda shi kuma almutawaffa ya rasu sanata arba ashara shekara ta goma sha hudu wasababiya ma'ana shekara ɗari bakwai da goma sha hudu malami na goma shi ne sadruddin ismail ibn yusuf ibn maktum السويدي الدمشقي المتوفى كما يا رسول سنة ستة عشر وسبعمائة شكرة تقريبا كده قوم شاشدة ما لم ينقوم شارع يا أبو بكر شين أبو بكر أمر ابن عبد الدائم أمر كان عبد الدائم النابلس dan Nablus ne wannan dan Palestine ne al-mutawaffa wanda ya rasu shi kuma sanata 18 wa sababiya shekara ta ɗari bakwai da goma sha takwas. Malami na goma sha biyu, Taƙiyuddini Sulaiman ibn Hamza Abul Fadli al-Maqdisi. Al-Mutawaffa wannan yana shekara ta sanata hamsa ashara. Wasu amiya shekara ta ɗari bakwai da goma sha biyar. Malami na goma sha uku wanda Ibn al-Kabi ya karatu a wurin shi Isa bin Abdurrahman As-Salihi al-Hambali. Al-Mutawaffa mai rasuwa sanata saba ashara shekara ta goma sha bakwai wa sab'amiya ma'ana ɗari bakwai da goma sha bakwai malami na goma sha hudu ummu muhammad fatima binti ibrahim ibn muhammad ibn jauhar albata'ihi cikin malaman shi akwai mace ta koya mai karatu tallafi tsakanin raunna kenan المتوفات ود ترسو سنة إحدى عشر وسبعمائة شكرا تدري بكوة لقوم شهر وانا ما تسوسي ثم لما ماتا وترانا من زوء كرة تاريخ سكوش ما لما يسوسي saboda su mata da ma ka san da Allah ya musu kenan ba za su yi shahara kamar yadda maza su kai ba amma suna da yawa za su iya kai wajen mace ɗari biyar in malamai ne masana mahaddatan Qur'ani da tafsiri da hadisi da komi kuma karkashin su malamai har ibn Hajar mai bulugul maram yayi karatu karkashin mata da yawa sun koya mai karatu waɗannan kaɗan daga ba su kaɗai ne malaman shi ba kaɗan daga cikin su ka yi samu wajen malami ɗari a wurin shekara mutanen da ba su gajiya da karatu aitai aitai aitai aitai har sai mutum karatu ya zanna mai gare sai ya zanna mai gare kawai ya zauna ya zama jikinka ka rike shi kawai saboda yawan karatun yawan yawo wurin malamai kana iya sauke littafi guda wurin malami goma kuma in ka ji wani ya buɗa shi yana karanta kuma ka ƙara zuwa kaga sai ka haddace duk lokacin da ka so wani abu cikin shi ba ma sai ka diba ba ka diba ka ga zabil ma'ad guda shidda ne ba kowane ɗaya ya fi wannan amma ibn al-qayyim bisa hanya da kai ya rubuta shi satu ne aka yi nashi kuma satin ba zama aka yi na musamman ai ba daga garin su ne za ta yi a makka ma dai maka yadda zango da takardun sai doko yana rubutawa ya isa maka ma din ya dawabi sai zai ta rubutun shi ka hanya koma har ya rubuta guda guda shidda irin wannan da kai me yasa saboda an zanna wurin malaman karatu ya zanna ya zama jiki ya zama jiri ya zama komi ba sai ka bude littafi ba Allah ka ba mu albarkar su amin talamidu wa almajiran shi intafa annasu mutane sun amfana bi ilmi ibn al-qayyim da ilmin ibn al-qayyim wa sara lahu talamida ya kasance yana da almajirai da yawa min mashahirin ulama daga cikin fitattun malamai wa min haula'i daga cikin waɗannan ibnuhu akwai dan shi burhanuddin ibn al-qayyim ko ibrahim ibn al-qayyim burhanuddin wato lakabin shi ne ibrahim ibn al-qayyim sunan dan shi ne cikin waɗanda suka yi karatu ne shi akwai dan shi na biyu alhafiz bin kathir akwai alhafiz ibn kathir al-imam shafi al-mashhur malami ne na mazhabin shafi'iyya kuma sanannen malami ne na uku alhafiz ibn rajab akwai hafiz ibn rajab al-hanbali shi kuma ba hanbali ne sahibul mu'allafat an-nafi'a wanda yake da rubuce-rubuce masu amfani na hudu abdullahi bin muhammad al-mulaqqab بشرف الدين ابن القيم الجوزية فيما يكرتو ويشي وهو ابن عشرة آه وهو ابن مترجمنا أيضا شيري يتمي من ترجمة وأن مكي مترجمة تنشي معنى ابن القيم وقد كان مفرد الذكاء يا كسر شيمي سنن كيهن هنكريني كما ما يدريش وتسلم التدريس kuma ya karɓi karantarwa fi sadariya a cikin makarantar da ake ce sadariya ba da walidihi bayan mahaifin shi. Na hudu, na biyar daga cikin almajiran shi Taqiyuddin Ali ibn Abdulkafi As-Subiki shi ma ya karatu wurin shi. Na shidda al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Ahmad ibn Usman ibn Qayyim al-Zahabi Imam al-Zahabi صاحب التصانيف الكثيرة wanda yake da rubuce-rubuce masu yawa fil hadisi wa gairi a cikin hadisi da wani shi na bakwai shine al-hafiz Ahmad ibn Abdul Hadi al-Hanbali shi ma sanannen malami ne shine mai littafin al-Uqud ad-Durriya fi manaqib ibn Taymiyyah wa gairu da wani su kafir suna da yawa waɗanda wato suka yi karatu wurin ba su kadai bane mutanen da yake da malamai da yawa kafin shi ma sai almajirai da yawa sun yi karatu wurin shi mu'allafatuhu ko ya kuri yau sai mun abin nan mun karanta ba abin nan sai mun karanta komai da komai sannan da Allah ya kai mu karatu mai zuwa kenan kawai karatu za mu farawa Muna fahimta ko? Insha Allah, muna fatan littattafan su iso kayan lokaci. Umaran ya ce mu'allafatu rubuce-rubucen shi suna da yawa. Kana Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mukthiran min at-talif. Ibn al-Qayyim ya kasance yana da yawan rubuce-rubuce. Mimma ja'ala al-haditha abinda zai sanya labari an ta'idadi daga kidaye mu'allafatihi littattafan shi ala wajhi diqqati a bisa fuska ta zurfa magana amran fihi ana al'amari ne wanda akwai wahala a ciki amma malam yace wa ilayka sabtun gajeri nan bi asma'il mu'allafat da sunayen rubuce rubuce allati rasadaha lahu ahlul ilmi wanda ma buta ilmi suka tsaya gare su martaba murattabatan ala al-huruf al-hijaiyya wanda an jero su akan harfa na hijaiyya littafi na farko shine al-ijtihad wa taqlid littafi na biyu ijtima'il jiyush al-islamiyya ala ghazwi al-mu'attalati wal jahmiyya ko ala ghazwi al-mu'attalati wal jahmiyya matbu littafi an buga shi shi ma wannan yana da yana da abin nan yana da saukin samu bai da wahalar samu littafi na uku ahkamu ahli dhimma littafin da yake bayanin hukunce hukuncen kafiran amana kafiran alkawari matbo shi ma wannan littafin an buga shi shi ma akwai shi ana samun shi dorin sai da littafai na hudu asma'u mu'allafat ibn taymiya sunayen littattafan ibn taymiya ya yi littafi akan suna littattafan malamin shi kowane littafi ya kawo sai ya bayane shi matbo shi ma an buga shi na biyar usulul tafsir usulul tafsir na shidda al'ilamu bittisa'i turuƙin ahkam sanar da wato faɗin hanyoyin hukunci. Shi wannan littafin Ibn al ya rubuta shi ne domin ya kai alkali mai yin hukunci tsakanin mutane. Ga yadda za ka hukunci, hanyoyin gane mara gaskiya ko mai gaskiya suna da yawa. Sun karanta wannan littafin da sauki za ka zaki shari'a tsakanin mutane. na bakwai alamul muwakki'ina an rabbil alamin fitaccen malamai waɗanda suke sa hannu a madadin Allah mai girma sunan littafin kenan guda biyu ne muna gane ma'ana duk malamin da zai bude magana ya a magana ta addini kamar yana sa hannu ne yana yin sinye ne ma wanda Allah kuna ganewa duk wanda zai zanna ya tashi ba mutane jami'i ce shugaban kasa ya ce ayi kaza yaya ka ga shugaban kasa bai san da magana ba yaya ba ka yarda sai in ya saka sai in ya aiko maka takarda sai in ya ce ka ba da wannan sakon to tsakanin mu da Allah ma haka nan ne don da ya bude baki ya ce wannan hukunci haram ne ko halal ne yana da kyau ko baya da kyau kamar yana cewa Allah ya ce in gaya muku shi kuma Allah na jin ka Ba ko wannan littafin, wanda ya kawo tarihin malamai tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina manyan malamai, da ya yi bayanin darajojinsu da ilimin da, da ya kawo sahabbai kowane sahabi ga irin ilimin da Allah ya bashi. Shi wannan littafin guda biyu ne, sun kai guda hudun waɗannan, gabza gabzan littattafai. Na takwas akwai iratatul lahkan min masayid shaitan. tubi'a bi tahqiqi akwai littafin ghasatul laban shi ma ana samun wajen saida wato shi ne ceto mutumin da yake da tsananin bukata daga tarkon shaidan shi ko wannan littafin duk wani tarko da shaidan yake dara maka malam yayi bayani shi kuma ga yadda za ka yi ka tsira shi ma guda biyu ne amma yanzu an mera shi guda ɗaya shi ma gabjeji ne iskijiyar maganan tarkunan shaidan ba sai na maganar zina ko sata ko shi hatta masu ibada shaidan ya dana masu tarko da sunan ibada suna sabon Allah muna gani a ciki ya yi bayani mai tsawo da wuya ka samu littafin da ya magana mai tsawo game da kiɗe-kiɗe kamar wannan littafin igasatul lafan cikin shi ya kawo waken da ya ce bare na yi lallahi min ma shari lahum maradun min sama'il ghana min sama'il ghina wa kam qultu ya qaumi antum ala shafa jurbin ma bihi min hawa fa ishna ala sunnati al-mustafa wa matu ala tintina tintina kidi ya kawo wake wake da yawa masu daɗi kuma cikin shi ya mai da martani akan akan cikin wannan littafin ya mai da martani akan wato nasara kirista ke cewa badal masihi lana su'al nuridu jawabahu mimman wa'a kai masu bauta ma annabi isa ga tambaya nan da Allah ku ba mu amsa idza mata ilahu bi sun'i qaumi in aka ce Allah ya mutu wasu suka kashe shi amma tu da gaske su suka kashe shi kuma Allah ne amma da ilahu ne ran Allah ne wannan ya kawo waƙoƙi masu daɗi masu tsawo a cikin wannan littafi littafi na goma na tara shi ne izafatul lafan fi hukmi talaqil ghadban ceto mutunan da yake da tsananin bukata a cikin hukuncin sakin mutunan da ran shi ya baci yi saki shi kuma wannan littafi yana magana ne akan saki a cikin fushi ne hukuncin shi littafi na goma shine iqtida'u dhikr bi husul alkhairi wa daf'u sharr shi kuma wannan littafi yana magana ne akan wato ziki da kuma yadda za ka ture makanka sharri littafi na goma sha ɗaya al'amali al-makkiya wato imla'i imla'i da yawa shifta da aka yi ta ilimi a garin makka karatun da ya samu a garin makka wanda malamai suka gaya mai ya rubuta shi kuma sunan wannan littafin kenan amsalul qur'an misalan qur'ani duka duk misalan da qur'ani ya rubuta ya cire ke sai masu bayani na goma sha uku a al'ijaz littafin al'ijaz bayanin ijazi takaitawa takaita magana littafi na goma sha hudu bada'i'ul fawa'id wato fa'idodi masu ƙayatarwa fa'idodi na addini kowane ɓangare ɓangaren ƙur'ani ɓangaren hadisi ɓangaren tauhidi ɓangaren luga duk ɓangarori gaba ɗaya ya zaƙulori fa'idodi da yawa sai zuba su a yi musu littafi shi ne badawin fawa'id na goma sha biyar bayanin istidlal min arba'in na wajen bayanin kafa dalili ta fuska guda arba'in na goma sha shidda bayanin istiklal ko bayanin istidlal ala butlani ishtiraqi mahalli siyaqi wan nizal shi kuma wannan littafi yana magana ne yana magana ne akan kafa dalili akan bata shar'i wanda ya saba mu Qur'ani saba mu sunna littafi na 17 shine at-tibyan fi aqsam al-Qur'an at-tibyan fi aqsam al-Qur'an rantsoyin Qur'ani su kuma yawa shar'i zai wata rantsuwa da ke cikin Qur'ani na 18 at-tahbib لما يحل ويحرم من لبس الحرير كو من لباس الحرير في كما أن الكتاب هنا بيان الحرير اللي هلت نمجي يسا ده وند بي هلت با هو ده وند أكي ساوا ده وند بي كمات أساش با التوفة المكية لتابي نشاط رشينا التوفة المكية إمال الكتاب ne da yake bayanin wato rayuwa ta duniya jarrabawa da sauran abubuwa littafi na 20 daidai tuhfatul mawdud bi ahkamil maulud shi kuma wannan littafi yana magana hukunce hukuncen haihuwa tun daga ɗaukar ciki har zuwa haihuwar shi in an haifi ɗan me zai biyo baya me za a yi me musulunci ya cikai shi ma ya yi wannan girma kawai bayani yake game da hukunce hukuncen yaro in an haife shi littafi na 21 tuhfatun nazilina bi jiwari rabbil alamin tsaraban waɗanda suka sauka a kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala, mana waɗanda suka yada zango kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala, to tsaraba su su kuma. Akwai wanda ke yada zango kusan Allah? Ha? Akwai? Masu aikin haji maniyata sunansu bakin Allah, da su yake magana hukunce-hukuncensu ne. Na 22, tadbiru tadbiru menene ya rubuta? Wannan kuskure ne. suka ce a ga dalilan mu suma suka ce haka ne ba wani abu bane duk wanda ya bibita yana da dalili muna ganewa ko makka ta wani bangare ta yi madina madina ta wani bangare ta yi makka تهذيب مختصر سنن أبي داود تهذيب مختصر معنى littafi ne da yake bayanin takaita wato sunan abi dawuda shi ma matbu an buga shi aljami baina sunani wal afar wannan kuma littafi ne da ya hada tsakanin hadisai da kuma maganganun sahabbai da tabi'ai sai jala'ul afham fi salati was salam ala khairil anam shine wannan littafin namu wa huwa kitabuna hadha wala yaji shine wannan littafin namu littafi na 29 jawabatu abidus sulbari qur'an وأن ما عليه وأن ما هم عليه دين الشيطان wannan kuma littafi ne da yi na ba da amsa ga waɗanda suke bauta ma cross tsohon kenan yawwa sannan aljawabu shafi liman sa'ala an samarati du'ai idza kana ma qaddara waqi gamsashen amsa ga dukkan wanda ya tambaya cewa wai me amfanin addu'a inda Allah ya riga ya rubuta maka abu sai ya same ka to me amfanin addu'a to ya bada amsa ce littafi na talatin da ɗaya hadil arwah ila biladil afrah hadil arwah littafin da yake bayanin kora rayuka mai kora rayuka ila biladil afrah menene zai saka kai begen zuwa lahira kwanayen abin da Allah ya faɗa an mutu za a samu ko to shi ma littafi ne ya kai biyan wannan bilad suna ya hadil afrah hadil arwah ila biladil afrah zuwa garuruwan farin ciki shine gida aljanna shi ma littafi ne mai kyau ya yi bayani a cikin shi game da ayyuka masu kyau kuma da bayanin aljanna nan ne za ka yi ta karatun hadisai game da aljanna sai ka gashi hadisai masu tarin yawa duk wata ni'ima wadda manzon Allah ya yi bayanin ta malam ya kawo ta cikin wannan littafin ta hanyar kawo hadisi littafi na talatin da uku da biyu kan shine a a menene alhawa ko alhalwa ko alkhalwa shi ne kadaita zama kadai mutum ya abin nan ya ɓoye a bar ganin shi ya ta ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala bayanin shi da wanda ya halitta da wanda bai halitta hurmatu sama haramcin sauraron kaɗe kaɗe hukmu tariki sala hukuncin wanda ya bar sallah shi ma littafi ne hukmu igma'i hilali ramadan hukuncin koyi watan abin nan Ramadan, kama muna 29 ga watan Sha'ban, ya kamata mu ga watan Ramadan ko? Ran nan sai yamma ta yi, ta yi hazo, ko gizagizi suka rufe ta, domin ya hukunci ya yi bayani ciki. Hukumu tafdili badil auladi ala ba'dhin filatiya, hukuncin fifita yara a wurin kyauta ɗiyanka, ka ba wasu ka hana wasu, ko ka ba wani jikka ka ba wani ɗari. mai hukunci ko ka sai ma wani keke ka ki sai ma wani ko ka sai ma wani moto ka ki sai ma wani mai hukunci adda'u waddawa littafin adda'u waddawa magani da cuta ko cuta da magani wa yusamma aidan aljawabul kafi liman sala an dawa'i shafi ana kiran ya da wannan sunan kuma ana kiran ya da wancan sunan littafi na 38 dawa'ul qalbi maganin zuciya mana maganin ciwon zuciya rabiul abrar salatu wassalam ala annabi al-mukhtar kaji banda zalal afam kuma yana da mi rabiul abrar damunan masu da'a ga Allah subhanahu wataala a cikin yin salati da tsira ga manzon Allah zababban Allah littafi na 40 ar-risalatu al-halabiyyah بالطريقة المحمدية يكون للتابع ne da yake magana tsarin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin arba'in da daya risalatu shafi'iyya fi ahkamil mu'awwazatayn kuma littafin da ya karbuta domin ya bayani akan hukunce hukuncen falaki da nasi littafin da arba'in da uku risalatu ibn al-qayyim ila ahdi ikhwani wasiƙa ce ya rubuta zuwa ga ɗaya daga cikin yan uwan shi ya rubuta ma wasiƙa littafi na arba'in da uku ar-risalatu tabukiyya wasiƙa ce ya rubuta zuwa ga tabuka gari ne ai mun san tabuka ko raf'u tanzil shi ma littafi ne raf'u ladaini fi salah shi ma littafi ne rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin dausayin masoya ai ba wurin kide kida aka fara dausayin masoya ba ibn al-qayyim ya rubuta littafi dausayin masoya da kuma mashakatan mutane masu bege kaji sunan littafi ne shi ma yafi wannan girma littafi ne dausayin masoya su raudatul muhibbina wa nuzhatul mushtaqin shi dan kaji wani ya ce ma begen abin nan kakkaka da muka ce bege ba bege soyayya ce ba kowa ya kamata ya zanki bege ciki za ka ga yadda ake soyayya ya kawo soyayya iri iri da ta banza da ta kwarai muna gane ga ku rayuwa sai Allah ya yi duniyan nan da a yi soyayya ba mu bar kiyayya wannan shirme ne mai ta kiyayya Allah ya yi mu dan mu yi soyayya soyayya wata martaba ce mai girma dan so cikin littafi ya ce dan soyayya Allah ya duniya man kuma muna ta rayuwa dan kiyayya kawai ba kai wasa ba yan soyayya ma da nan magana wani dariya yake kawai ba soyayya to ayi soyayya da ba a soyayya da ba mu zanna duniya ba sai littafin ar-ruh littafin shi kuma yana magana ne akan rai rai dai wannan wanda Allah ya rakkaba mu a cikin ni daga ina aka samo shi yaya yake ya Allah ya halitta shi ya yake cikin jikinka ya yake hita in ya hita daga cikin jikinka ina yake zuwa a ciki dai yayi bayanin cewa idan Allah ya maka cikawa ranka da zaran ta hita daga cikin jikinka aka kai ka kabari to duk za ka gamu da duk wanda ka sani a duniya da can wanda ya mutu za ku san gamuwa kuna hira shi wannan littafin arro gabjeje ya kai biyun wannan littafin littattafai ne masu abin nan lokacin karatun su ne ba a lokacin karatu saboda sai an fassara a gani dole yanzu wannan karatun duk ba ya ɗaukuwa inda ba mu da kokarin karatu an nuna ba kokarin karatu yaushe za a karanta su sai an karanta larabcin a fassara daga dillita ta fannin da nake gai ina da su gaba ɗayan su duk ina da su kuma tun da daɗewa ma kaga yaushe za a karanta ba ba ranar karatun sa amma yanzu lokacin da muke sudan ne sati da ya kama wannan sati da an sabke shi kuma a sa wani saboda can ka iya can kowa ya iya karatun ba sai an fassara maka ta abin da ake baɗi sai ya ma sharhi kawai ka san kalmomin sannan kuma kai kana kokarin rike kalmomin ana ma bayani shikenan gare rike bayanin sai kalmomin su kauce daga mu raunin mu kenan shi yasa nan karatu ba ya tsaya kasashen abin nan ya za a shekara da shekaru ana karatun littafi karami ya ne za a yi sabga karatuwa ke zar ana ta bayani inda baka gane baka tsaida ka ce amma sharhi haka ake ta yi dan da na sauke littafi an samu ar-ruhu wan nafs yana da littafi ar-ruhu wan nafs karfe uku ta kusa bari mu tsaya haka wa ci gaba na? in kuna zo ni Allah ya sarse mai ta karatu ba ba ni da wani ba ni da a'a ni ba da matsala ai sai sana'a ta ke nan ni sai ba ni da wata sana'a sai karatu in kuma zabi ya rage gare ku in tsaya wa za mu sai mu tsaya a tsaya a huta ku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله السلام عليكم